أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna karatu cikin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na masjidin nur a wannan gari mai albarka kuma jiya mun tsaya a aya ta ɗari da saba'in yau za mu ɗora aya ta ɗari da saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala. Alim bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
الله من البركة دوكك yana mana magana akan tsarin kafiran Yahudawa da Nasara waɗanda suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirce. To da ma kafiran zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kira su zuwa ga shari'a suka ki kira. To sai ake faɗa mana wani bangare na siffa a cikin siffofinsu. Allah ya ce wa masalul ladzina kafaru misalin waɗanda suka kafirta wato irin kiran da irin kira da aka yi musu zuwa ga shari'a suka ki su in sun tashi nasu kiran kamar salin da zai yana iko bi ma la yasma'u kamar kira ne na wanda baya ji baya gane abin da ake faɗa illa du'a'an sai dai sauti wato na wani da'an da kuma ƙaran da ake da kiran amma in ka ce me aka yi ba zai ji ba kamar misali kiran da ake yi wa dabbobi sai ga kaza akwai irin koren da ake mata ko in ka je tumaki akwai irin wanda bahaushe yake musu in ka je shanu akwai wanda yake musu amma wannan sauti in ka ce me ma'anarsa wanda ma bai sani ba misali ana koren dabbobi ne yake cewa to me ma'anarsa to shine irin kiran da kafirai suke yi su ma ba sa gane abin da suke kiran zuwa gare saboda magana ce ta bata haka yanzu a kori kaji daban za ka yi To shi ne Allah yake cewa illa nida'an sai dai a dinga jin sauti wala ya fahu ma'anahu ba a sanin ma'anarsa. Kun fi Ismail wato game da kira da ake yi na wajen jin wa'azi da suke yi. Wa adamu tadabburi ha ba sa tintintini akan sakon da ake gaya musu na kira sai su ji shi kamar haka nan. Wato yadda ka san ana kiran dabbobi ko ana koran dabbobi haka suke amsa kiran Allah ba sa gane abin da ake cewa. kamar yadda kalba ahai mutasmil sautin ra'i wato kamar ra'i wato ra'iha kamar yadda dabbobi suke jin makiyayinsu haka suke jin kira ba sa fahimtar ma abin da ake faɗa saboda ni sunmun sun zamo kamar kurame bukum sun zamo kamar bebaye omiyun sun zamanto kamar makafi wahum la yaqiluna ba sa hankalta da kiran Allah ba sa hankalta da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa'azi da ake baya zama musu izina su ɗauke shi amfane su Allah ya tsare mu Allah ya ce mu ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun To waɗanda suka yi imani sai Allah ya musu kira irin wanda za su ji, kuma kira irin wanda za su fahimta. To duk wanda Alƙur'ani ya kira shi, to ya waiwayo ya ga abin da Allah yake gaya masa ana gaya masa ne don amfanin rayuwarsa. Allah ya ce ya ayyu hallazina amanu ya waɗanda da yi imani, kulumin ɗayyibatin ma razaqnakum ku ci daga halal mai daɗi da muka arzuta ku da shi. dukkan abubuwan da Allah ya yi na halal suna da yawa amma kangara ta ɗan adam da bankarewa shari'a sai je nemi abin da aka haramta yi babu abin da aka haramta face zai cutar da kai babu abin da aka halalta face na da daɗi kamar da Allah ya kira shi mai daɗi wato tsayi ba abu ne mai daɗi don ni ga abubuwa masu daɗi dubbai fiye da ɗaruruwa ba gommai ba da aka halalta ma za ka je ka biye wa abin da Allah ya haramta bayan akwai abu mai daɗi da Allah ya halalta. Duk mai hankali zai tsaya kan abin da Allah ya umarce shi. Za ka duk inda ka samu abin da yake haramun ne ka guje shi, ko na abinci ne, ko na abin sha ne, ko na kayan maye ne mai bugarwa, ko baya bugarwa. In ne haramun ne kawai ka bar shi. Da, da, da, da yana da daɗi, da yana amfanarwa, da Allah mai rahama cikin jin kansa gare mu da ƙaunar da yake mana da ya halalta mana. Washkuru lillahi ku godewa Allah, alama a halalakum game da abin da Allah ya halalta muku, na abubuwa masu daɗi a rayuwa. Allah ya halalta mana abubuwa da yawa, wadda in mun ci zai zama alheri gare mu. Allah maɗaukakin sarki ya ce mu gode, Allah yana kiran mu ne da godiya. in kuntum iyyahu ta'buduna in dai kun kasance shi kuke bautawa Allah yana faɗa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ku ci daga abin da Allah madaukakin sarki ya halalta mu annabi ya kira wata ran yace ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah mai tsarki ne la yakmalu illa tayyiba baya karban abu sai mai tsarki kamar yadda riwayar Imam Muslim ta rawaito Mana in kuka ƙetare waɗannan daɗaɗan abubuwan da Allah ya halalta muku fa za ku auka ga haramu. In kuka auka ga cin haramun kuma za ku zo gandun da ko addu'a kuka yi Allah ba zai karɓa muku ba. Abin da ya sa za a kwatanta rashin karɓan addu'a da cin haramun shi ne duk mutumin da ya sanya halal a haram a cikin abincinsa ta hanyar rashawa ko algus ko riba ko ingiza mai kan turo ko wani rufa-rufa ya samu kuɗi ta hanyar da bata halarta ba to Allah zai tattara lamarinsa duka ya watsar ko ya roƙe shi ba zai karɓa masa ba zai wayar ga ya shi ba kaga ya haramun mummuna abu ne a wajen Allah daga kada wani irin kasuwanci ko mu'amala kowace iri ta haɗa ka da wani ka ɗauka cewa in ka fi shi dabara ko ka ɓuya kai ha'inci ka ci wani abu daga cikin dukiyarsa ka ci wani abin da ka ci aka kawai wato a banza ba za a yi makomi ba bayan cewa za ka biya shi a gobe kiyama ranar lahira to Allah zai ɗebe albarkar wannan abin da ka sata ko ka cakuɓa shi a cikin kayanka kana da naman rago za ka dafa sai ka sato karen wani sai ka haɗa sai ka dafa a lokacin da kake ci karen kake ci ko ragon kake ci To kada mutum ya haɗa halal da haram ya ɗauka dukiyarsa tana da tsarki. Abinda Allah ya haramta shi haramun ne har zuwa ranar tashin alkiyama. Abubuwa masu daɗi kuma halal ne, Allah ya halalta su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halalta su kuma halal ne har zuwa ranar tashin alkiyama. To idan mutum yana cin haram, Allah zai rabu da shi rabuwar da ko ya ɗaga hannu ya ce Allah kiyaye ni, Allah kare ni, Allah bani, Allah yi min gafara Allah ba zai kula shi ya karba masa ba ka ku ai haramun mummuna abu ne to shine Allah ta'ala yake ya haramta muku munanan abubuwa ya halalta muku masu daɗi to waɗannan masu daɗin da Allah ya arzuta ku da su ku gode masa da abin da ya yi muku wannan godiyar Allah ya ce in kun kasance masu hankali ma'ana kun halcalci alherin da Allah ya muku na'am
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم حلال من الله ينا ديوا don haka anan ba a kawo su an kirga ɗaya biyu uku ba saboda yawansu amma don ka gane cewa ba kuntata maka Allah yake da ya hana ka wasu abubuwa ba abin da aka hana takaitattu ne sai aka lissafo maka misalin su anan domin ka guje su innama harrama alaikumul mai Allah ya haramta muku mushe zai daga mushe kada ku ci me yasa aka haramta maka mushe la'alla abin da ya kashe dabbar kai ma ya kashe ka tunda ana son rayuwarka sai aka barka me yasa aka haramta maka mushe la'alla mushe kazanta ne kai ko musulmi ci ka kake da tsarki a zuciyarka da gangan jikinka Allah ya haramta ma Allah ya haramta maka abin da zai iya zama kazanta gare ka me yasa aka haramta maka mushe katsanci ne ga mai rai ka kama da arzikin da Allah ya ma to tun da ya mutu musulmi ba zai fada zuwa ga katsanci yana daukan mushe ba to sai Allah ya haramta maka shi aka fito cewa cikin abin da aka haramta muku Allah ya halarta muku mushi wadan mu da jini shine a tara ana jini yana fesuwa a iba a ci a rabu shi sa in boka ce je ka ebo jinin akuya ka dafa wake da shi ka ci a ra'ayi kaza da kaza wannan haramun ne hanya ce ta bokanci kuma haramun ce kafirci ne in dai jini yana fesuwa to kar ku tari jini Allah ya haramta muku shan jini ai masfuhan wanda yake fesuwa kama fila nami ko daga dabbobi ne wala min kinziri Allah ya halarta muku cin naman alade kai tsaye kowane musulmi ya san alade a gare shi haramun ne to an keɓe shi da haramci ne a cikin sauran dabbobi saboda irin illar da yake da shi kai ko ga kama alade yana da daɗin gani to la'alla cikin jikinsa akwai waɗansu cututtuka to kada wani abu ya ƙawata maka rai dan ka samu kanka a ƙasar da suke cin alade ka ɗauka cewa wayewa za ka sa ka ci abin da Allah ya haramta maka. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi Allah ya haramta mana cin abin da ba ambaci Allah ba a wajen yanka shi. Amma idan dabba ta zo mutuwa, aka yi bismillah aka yanka ta, au zanabin ya taharra, au ainin ya taharra, ko da bindin ne ɗan kaɗa ko idaninta ne ɗan kaɗa ya halatta ci wato an same ta da ɗan sauran rai in ne an yanka jannayen nan guda biyu wato jijiyoyin da hablil warid waɗannan jijiyoyi guda biyu to shi kenan ya halatta a ci wannan dabbar amma in dabba bata samu wuka ba ba za a ci ba amma idan farauta kake yi ka saki kare da ka koya masa farauta wanda ba zai gutsira ya ci ya kawo maka saura ba da za ka fike shi sai kai bismillah a garin kamawa sai kashe dabbar in ya kawo in ka yanka za ka ci amma ka kawai dabbar gidanka ta mutu ka ga cewa ga ta sumbul ta sha kiwo ka ƙarisa ta da wuƙa ka yanka to in bindinta bai motsa ba in idanunta bai motsa ba in ƙafafunta ko kunnanta babu inda ya kaɗa to sunansa mushe ba za a ci ba Idan kuma wani ya yanka ba da sunan Allah ba, ya yanka da sunan gumaka ba za a ci ba. Idan mutum ya yanka ba da sunan gunki bai ambaci Allah, amma don wata ibadar da Allah ya hana ba za a ci ba. Musulmi yana da tsarki, Allah yana son ya tabbata a cikin tsarkin da ya masa. Musulunci addini na karinci ana so ka mutunta kanka. Waɗannan abubuwa da aka haramta mana, wa wani amma wanda dole ta tilasta shi eh gairi bagin ba tare da zalunci ba ma'ana a adadin a tawaye ba wala adin ba da keta da iyaka ba fala isma alaihi idan ya ci babu laifi idan yunwa za ta kashe ka kana wani wurin da babu abinci sai na kare to in sun yanka ka karba ka ci saboda kada yunwa ta kashe ka saboda musulunci yana son rayuwarka idan kana tafiya a daji ka rasa yadda za ka yi ba abin da ka samu sai mushen dabbar da daji ko tafiya ya kashe ta to kana iya yankan wani bangare to kana rike da mushen ka kana ci da lokacin da ka samu abinci na halal mai kyau kuma to wannan mushen ya koma matsayinsa na haramun daga lokacin da tilas din ta rabu da kai to daga lokacin halaccin ci gaba da cin wannan abun bai yi a gare ka ba ya bayin Allah inna Allah gafurun Allah mai rahama ne idan yanayi ya tilasta kuka ci mushi. Rahimun Allah mai rahama ne, wato zai ji ƙayinku bisa ɗa'ad da kuka yi mashi. Aka ce kada ku ci, kuka bari ba ku ci ba, to Allah ba zai bar barin ku a banza ba zai muku rahama ranar alkiyama. Na'am.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله يلقونه من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم innal ladhina yaktumuna lalle waɗanda suke ɓoye ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ya saukar daga littafin sa na alqur'ani min alahkami daga hukunce hukunce ma'ana suna ɓoye gaskiya a wajen hukunci ya san hukuncin abu kaza ne amma yana jin tausayin wani idan ya faɗi hukuncin ya san hukuncin nan auren nan ya rabu ba kuma za a yi komai ba sai ta yi idda ta auri wani amma yana jin tausayin yarinyar ko matar ta shiga damuwa game da auren ko yana jin tausayin namijin ya damu game da auren sai ya dan gyara musu ya ɓoye ainihin abin da Allah ya sani ya faɗa alhali ya sani ko kuma a'a la'alla wannan hukuncin zai jawo wani kisa ko kuma mi zai jawo a cire diya a jikin wani ko a yi kisasi a cire masa kunne ko ya biya diya sai ya ɗan ɓoye to wannan suna cikin wannan ayar a magana ta biyu shine waɗanda kuma yahudawa ne da nasara suke da gaskiyar labarin zuwan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafansu yanzu sai suka ɗan ɓoye hukunci saboda me saboda kiyayyar da suke wa annabi da hassadar ba aiko su daga cikinsa ba to su ma suna cikin masu ɓoye ayoyin Allah. To koma yaya ne ne, idan matsala ta shari'a ka sani ka faɗa, idan baka sani baka bari. Ɓoyewa ba naka ba ne, ƙara gishiri a cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musiba ce ga wanda ya yi. Annabi sallallahu alaihi suna cewa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabbawa ma'adahu minan nari. duk wanda ya yi wa manzan Allah ƙarya ya ce a ya Allah ya annabi ya ce kaza alhali annabi bai faɗa ba manzan Allah ya ce to tanadi matsayinsa a cikin wutar jahannama tun yana duniya ba magana ce mai sauki ba magana ake ta ɗan aikin Allah ka ƙara masa waye ce shi kaɗai ya ga dama ya aiko zaka ba a ƙara wa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to game da koya abin da Allah ya ce na alƙur'ani wa yashtaruna bihi thamanan qalila suna dan musanyawa da dan abu kaɗan da za a ba su na abun duniya wato sai su dan musanya shi ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar Allah ya ce masu yin wannan ba abin da suke sanyawa a cikin su sai wuta dama akwai abincin da in ka cika cuta a cikin ka to wanda ya karbi wani abu ya koya gaskiya na shirya daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dan bashi wani abu to in ya ci ya cuta a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi bokanci aka bashi kudin bokanci in ya ci ya cuta a cikin sa annabi ya ce wa maharul bagi wanda ta yi karuwanci ma'ana mace ta yi zina aka ba ta kuɗi in ta ci ta cuta a cikinta wasu manil kalbi wanda ya sayar da kare aka ba shi kuɗin kare in ya ci ya ci wuta a cikinsa duk waɗannan haramun ne a musulunci haramun ne a gamayi haramun ne ga wanda ka san yayi ya baka kuɗinsa ka ci duk wanda kake karuwanci in ta baka kuɗin karuwanci ka ci duk wanda yake bokanci in yayi bokanci ya baka kuɗin bokanci ka ci duk wanda ya kama kare ya sayar in ya baka kuɗin kare karkaci wayannan abubuwan duka haramun ne to ƙari yanzu gashi mun samu daga Allah Ubangiji ya ce, Ula'ika ma ya kuluna babu abin da suke ce fi budunihim ga cikinsu, illan nari sai wuta. La'annaha ma'alahum domin ita ce inda za a karkata a kai su ita ce makomarsu. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati. Kuma Allah ba ruwansu da shi yayi fushi da su ran alkiyama ko magana ba zai musu ba. Kaga magana ta girma. Ko a nan duniya ne ka kai mutum makura inda ya jura ma baya ba zai ma magana ba. Ai ka fusata shigo? To Allah da rahamarsa da jin kansa da tausayinsa da rangwamansa ka kai matsayin da ran alkiyama Allah ba zai maka magana ba ai magana ta girma wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wato cikin zunubin da suka yi ba za a kankare musu zunubi ba wato ya Allah ya kai ga matsayin da ba zai gafarta maka ba to abu ya girma wala yuzakkihim ko wala hum azabun alim Allah ta'ala yace suna da azaba mai radadi ranar alkiyama Allah ya sani sai Allah ya ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ulaika waɗannan ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda waɗanda suke sayan shiriya da bata ma'ana su aukawa shiriya su saya da bata wato su canza ta su canza shiriya zuwa ga bata to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan wal azabu bil maghfira ko da kuma azaba ga waɗanda aka gafartawa fama azbaruhum alan nar ba za su iya hakurinta akan wuta ba wato azabar da Allah zai musu azaba ce mai tsanani zalika Allah ya ce waɗannan bi anna Allah nazal kitaba game da Allah bi sababi anna Allah da wannan kuma saboda wannan Allah ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya wa innal ladzina talafu fil kitabi waɗanda suke sabani a cikin littafin Allah lafi shiqaq to za su tabbata a cikin sabani ba'idan mai girma ba za su taɓa fahimtar juna ba idan kuka saba wannan ya rike gaskiya wannan ya rike bata to za ku nesa da juna kuma Allah zai daɗa nesanta ku musamman idan mutumin da ya san gaskiya ne ya dilmiya ta a cikin bata da gangan dan ya bata gaskiya har a kasa gane ta to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai nesanta tsakaninsa da shiya na'am ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآل المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan aya ta tattara abubuwa da yawa musamman game da addini idan ka fahimci wannan ayar kuma kai tadabburin ta kai tunani akan hukunce hukunce da sakon da Allah ya isarwa al'ummarsa bayinsa to lalle za ka fahimci abubuwa ga- da yawa game da matsalar addini ka gane yadda ake so ka yi mu'amala da waninka kuma wannan aya tana jan hankalin mutane cewa alamar riko da addini kana ta sallah kana ta zakka kana azumi ba shi kadai bane kyautata mu'amala da jama'ar da kake raye da su na ɓangarori yana daga cikin addini sannan wannan ayar tana gwada mana cewa hukunce-hukuncen addini ba su tsaya ga abubuwan da suke bauta ba kawai mu'amala ma tana da alaƙa da hanyar da za a ga nagartar mutum ya zamo mai addini na gaske wannan aya ta kai mu wuni mai muyi darasin yau mai darasin gobe da ita ga tafsiri da ake ɗauko abubuwa masu yawa amma mutum da fassarawa muke mu wuce amma ina fatan ‘yan uwa su saurari ma'anarta su kalli wannan aya sosai su ga irin saƙon da Allah yake gaya wa mutum na yadda ake so ya gudanar da addininsa da rayuwarsa. Allah ya ce, Laisal birri, Laisal birra, an tuwallo wujuhakum ba iya addini ya tsaya a juya fuskokinku ibn al-mashriqi ku fuskanci gabar ko yamma ku yi sallah shi kadai bane addini walakin albirra addini ya hada da mana amana billahi farko wanda ya imani da Allah addini yana ga imani kar ka ga kana ta yin sallah alhali ba ka da imani ba abin da zaka samu a lahira mu kula da imani bayan wannan fa yace wal yawmil akhir sai kuma ranar alkiyama shi imani na farko ya hada abubuwa guda shida imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da ranar lahira da mi da kaddara mai kyau ko mara kyau ko waɗannan da littafan Allah arkanul islam arkanul iman din nan sai ka cika ta su kun ka cika mai imani kar a ce in anan muka ce kowa kana da imani kowa zai ce ni eh to amma ka yi imani da ranar alkiyama ka ina imani da kaddara mai kyau ko mara kyau ko kuma kaddara mai kyau ta same ka kana mantawa da Allah ka shiga cutar damuwa ko kuma ka koma kana zuwa gurin bokaye alamar imaninka yana tsayawa ne akan waɗannan abubuwa kai imani da su da haka bayan sallah to ga imani wal yawmil akhir sai ranar alkiyama ranar alkiyama kai imani da ita to tunanin ranar alkiyama yana sa ka kyautata rayuwa kun san da dogon buri da zara ba abin da yake maganinsu sai tunanin mutuwa dogon buri shine kullum idan kana da ɗaya kana tunanin hudu idan kana da hudu kana tunanin takwas gaba ɗaya ba ka da ran da kake tunani shi kuma zara gaba ɗaya zuciyarka ta fi son abin da ka gani a cikin wani inda za a taɓa tufarka la'alla ta fi ta yi tsada amma sai ka dinga ganin kayan wani ya fi maka duk mai zara baya yin sana'a ɗaya in ka san wannan sai ka koma wannan in ka ga wannan sai shine zara ko mai aure ma mai zara za ka ga tana aure gida da yawa ka saki wannan a sake ta ta koma can kun namijin ne ake haka shi ranar alkiyama yana hana mutum dogon buri da zara sannan ma'anar ranar alkiyama tana farawa ne da gano sun manufi ka fihi ukura fa idahum qiyamun yanzuruna in aka yi bushi na biyu to sai alkiyama ta tsaya alƙiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙasa za ta fara budewa ya fito daga nan za a gane walal akhiratu khairul laka min al ula annabi ya fi kowa daga nan sai a ta fitowa mutane za su dinga fitowa ta ko ina ashatan jama'a jama'a kamar ka ce an yi ruwan sama misali aka ɗauke sai aka ɗan yi rana ba ko su ƙwari da suke fitowa ba me ake ce musu eh a buzuzu kuma a ‘yan ƙananan ƙwari fa wanda za a ga su da wannan shinge ko ko zuzu to irin wannan za ka ga mutane haka za su fito yanzu zubin nan ka taɓa ga guda biyu sun haɗa kai suna wata mu'amala kowa ba gaban kansa yake ba wannan fifikin su ya faɗo haka mutane za su fito ba ruwanka da kowa za a yi wannan yanayin fa sai an yi shekara wajen dubu hamsin kowa ma bai san ina za a je man me za a yi a lokacin ne za a je wajen wani annabi Ibrahim a ce roƙa hisabi ya ba da uzurinsa a jegun annabi Nuhu ya ba da uzurinsa a jegun annabi Musa ya ba da uzurinsa a jegun annabi Isa ya ba da uzurinsa ko a jegun farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma a lokacin zai duka ya sujada ya ce a lokacin za a kimsa masa kalmomin da zai yi ya roƙi Allah a zo a hisabi daga nan sai a tattara bayi sai a kama hanya kuma za a tafi filin hisabi duk za a tattara ne a inda golan hayek ne yake wajen isra'ila da ake wannan fadan duk anan za a taru sai a kama tafiya saf saf saf la yasau illa sama ba ka jin komai sai tafiyar mutane ba wanda yake magana dan uwansa kuma an fito hufatan uratan gurla kowa ya fito tsirara kowa ya fito ba takalmi kowa ya fito ba loba kawai ana tafiya Aisha anan da ya Rasulullah za a fito haka ga maza ga mata ai to ai ga kunyar ma da ce ina a yau mai kudul mar'u min aki wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhu yawma idhin ba wanda zai kula kowa kowa labarin gaban sa ya ce raga abin da kawo a koya ma zai fito ba wannan hanyar za a ji a gaba da sirati a tsallaka shi wa in minkum illa wariduha kowa sai dai tsallaka sirati wasu za su tsallaka kamar walƙiya wasu kamar gudun doki wasu suka kamar tafiyar muni da kwana kuma wannan tafiyar kowa yana yi ne a cikin zunubinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani yana tafiya zunubinsa bai fi iya gwiwa ba iya idan sawu ba wani zunubinsa bai fi iya gwiwarsa ba wani zunubinsa bai hukunkunsa ba wani ya kai kafaɗarsa wani zunubi ya zo mar kamar daidai bakinsa yana tafiya yana iyo a cikin laifinsa tsabar zunuban da yawa Allah a duniya Allah ka gafarta mana shi yasa annabi yake neman tuba a kowace rana ya rantsa yace fiye da sau saba'in kullum ka tuba wa Allah in ya yafe ma shi kenan sai an zo an wuce sirati sun manajin ladina tagau sai a tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi tagawa sannan sai mu bar waɗanda suka zalunci kansu kiyadi siya a gurfane ma'ana wanda duk ya fada sirati ya fada wuta shi ko fili hisabi ba zai kai ba shikenan ya gangara cikin wutar jahannama kuma a cikin zai dawwama a cikin wutar jahannama zai dawwama menene daga nan fa sai a taho filin hisabi in an zo filin hisabi za a zo da ayyukan bayi wani za a ba shi littafin sa wara a zarihi sai an sa hannunsa ta cikin kirjinsa ya fito ta bayansa tukun a ba shi littafinsa na ɗan aikinsa ɗan kaɗan da ya yi wani za a ba shi littafinsa a hannun hagu ranar ne mutum zai ce mali hadal kitabu la yagadiru sagiratan wala kabiratan illa yaya wannan littafin baya rage zunubi ɗan kaɗan ɗan abin da ya yi ɗan kankani ma sai da ya gani yar hararan nan yar zulɗan nan ɗan tsukan nan da na yi wani a hankaɗe shi da na yi a zaginsa da na yi wala duk sai an gani komi kai a duniyan nan kyaf masu rubutu suna rubutawa la ya asulan na hama amarahum wa yaqulun su umarnin Allah kawai suke bi na rubutun abin da aka sa su daga nan za a ba waɗansu a hannun dama to duk wanda ma'aunayyan ranar sai a zo kuma awon aiki idan an zo awon aiki wanda ma'aunayyan sa yayi nauyi to ko wofi isha turabiya yana cikin rayuwa yardaddiya Allah ya sa muna ciki amma wa amma man kafat mawazinuhu wanda kuma ma'aunan sa ya sauki aikin sa ba shi da yawa baya nafilan dare baya karatun alqur'ani baya azumin nafila baya yin zumunci wato sada zumunta baya zuwa gaida mara lafiya baya zuwa jana'iza baya yawa iyayensa biyayya baya duk ba abin ne rage mar sai kaɗe kaɗen da ya ji sai wake wake sai shagalar da yayi sai manya manyan zunuban da faɗan su ma ba daɗi shi ma an gaya mar ranar zai ci kunya to shikenan in ma'aunayin sa ya sauki ta kace to ranar uwar sahawu ya ci a cikin littafin na malayan tafsirin kisa yadda uwa in ta kankama ɗanta ba ta so ya kubuce ya faɗi ko tana so to haka wuta za ta kankame shi ba za ta so ya faɗi ba wannan ita ce cewa bayan bayan sallah fa ka yi imani da wannan ranar tana zuwa kuma ka yi mata tanadi kaga aya ta tara mana abu da yawa bayan yawmul akhir sai ce wal malaikatu sai malaiku su malaiku an halice su ne daga haske wa ba babu wanda ya san adadin su sai Allah domin a sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai akwai gunda ba za ka sa tafin hannunka ba a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi akwai gunda ba za ka sa ko goshinka ba duk mala'ikun Allah su yi akwai wurin da suke zuwa su yi ibada za a samu mala'iku dubu ɗari a kowace rana in sun tafi ba za su dawo ɗan su ne za su dawo tun daga farkon duniya har yanzu har zuwa ƙarshen duniya mala'iku suna da iyaka mala'iku suna da girma akwai mai fiffike ɗaya akwai mai fiffike biyu akwai mai fiffike uku akwai mai fiffike hudu mala'ika jibril na da fiffike guda ɗari shida kowane fiffike zai iya kifar da duniya in Allah ya so duniya za ta ci gaba a yadda take ne bayan wannan mala'iku jinsi ɗaya ne ba mace ba namiji su mala'iku ba abin da suke sai yi wa Allah da'a ta sai yadda suka ce a taji alfiya man yusu da fiya ya su kuddima wa na hannu nusabbi wa nuqaddisu laka suka ce mu da muke maka tasbihi muke tsarkake ka wannan ya gwada ba sa yin sako to kai imani waɗannan mala'ikun akwai su mu cikin mala'iku akwai wanda aka gaya mana sunan su akwai mala'ikan ɗaukar rai akwai maliku wanda yake gadin gidan wuta ko akwai wanda suke tsaye a kafaɗin mu illa ladaihi raqibun atidun suna rubuta ayyuka akwai masu tambaya a cikin kabari haka ne to sauran sunayen da ake kakarawa mala'iku ba sunayensu ba ne, amma shugaban mala'iku shi ne mala'ikar Jibrilu. Shi ya kawo saƙo ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Yana zuwa masa wani lokaci a siffarsa ta mala'ika ya taɓa ganinsa. Idan ya zo sai manzon Allah ya ji firgici, ka ji shi kamar yana munshari, ba barci yake ba amma yana munshari yana jijjiguwa saboda ƙarfin saƙon da ya karɓa na Allah. Wani lokaci kuma mala'ika juna zuwa masa a siffar ɗan Adam, yana zuwa masa a siffar dihiya ibn khalifa al-kalbi saboda wani kyakkyawan sahabi ne wata rana ya zo ya tafi suka ya ce musu kun gane wane ne wannan suka ce dihiya ne annabi ya ce a'a mala'ika jibril ne yakan zo a siffar dihiya ibnu khalifa al-kalbi mala'ikan rahama baya shiga gidan da ake ajiye gunki baya shiga gidan da ake ajiye hotuna masu har wanda yake akwai kayi a jiki ba sa shiga gidan da ake ajiye kare wanda ba iya na gadi ba karen gadi yana daure da dare ka sun ce shi ma gadi da dare ka daure shi ko kuma karen da ka koya masa farauta in ba haka mala'ika rahama baya shiga su waɗannan mala'iku mala'ika jibrili bayan komawan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fakuwarsa to yakan zo a daren lailatul qadr shine tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha yana jagorantar mala'iku su zo su cika duniya su zagaya ta manzo Allah sallallahu alaihi ba wanda za su samu yana ibada face sai sun roƙa masa Allah salama wato sun roƙi Allah ya amsa mashi amma banda bai bacci in a goman karshe suka same ka kana bacci sai su wuce ka Allah ya sa su sami mu ba ma bacci. Wal mala'ika da mala'iku wal kitabu da littattafan Allah kowane manzo an aiko masa da littafi waɗanda aka faɗa mana a alƙur'ani su muka sani an aiko da attaura da zabura da injila da alƙur'ani an ba wa annabi Musa wasu takaddu an ba wa annabi Ibrahim takaddu su ne sofi Ibrahima wa Musa sauran ba san su ba amma dukkan littattafan da Allah ya saukar alƙur'ani ya shafe su shi alƙur'ani da tare yake jimlatan wahida wato a wuri guda a daren lailatul qadr lailatul mubaraka aka sauko ta shi zuwa sama'id duniya da aka malaika jibril shi ya sauko da shi shine inna anzalnahu fi lailatul mubaraka ko a cikin dare mai albarka wani wuri aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr a cikin dare na daraja to ga ne aka dinga saukar da alqur'ani nujuman wato yanki yanki gwargwadon bukata shi yasa in mutum ya haddace alqur'ani to ya fahimce shi in ya fahimce shi ya gane saƙon da yake cikinsa in zai zurfafa game da ilimin alƙur'ani sai san sababin nuzuli me ya dalilin saukar da kowace aya in ya san wannan sai san mawdu'in ra'isi to akan me aya take koyarwa wani saƙo take gaya wa al'umma duka wani na daga cikin ilimin alƙur'ani to an saukar da alƙur'ani cikin shekara ashirin da uku an yi shekara goma sha uku a makka ana saukarwa shekara goma a madina بقي ما قبل هجرة النزل والمدني بعدها بحيث هل القرآن يا سوقا zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine yake har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama yake na bar muku abubuwa guda biyu wanda kun ku rike su ba za ku halaka ba kuma wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yake alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da alqur'ani ba a tattara shi ba sai a zamanin sayyidina Abubakar yake gaya wa Umar ya zo gaya masa, mu tattaro alƙur'anin nan mana, ga shi bai da an je wani yaƙi, har an kashe mahaddata guda saba'in, a tattara shi mana. Shi ne aka kira waɗansu daga cikin sahabbai, Mu'az ibn Jabal yana ciki, Abdullahi ibn Mas'ud yana ciki, Ibn Abi Quhafa abinan Maula Abi Quhafa yana ciki da na manta wanda ya shugabanci abun. Suka tattara suka rubuta alƙur'ani. To shi ne alƙur'anin da yana nan bayan kamar shekara goma sha biyar. To sai wani daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ya je irin yankin Azerbaijan da Armenia sai ga ana ciccin da kira'o'i sai dawo ya ga wa Sayyidina Usman sai aka sake tattara waɗannan mutanen da sauran wanda suka tare da wasu aka je gurin Hafsa aka karbo alqur'anin da aka tattara aka rubuta a zamanin Sayyidina Umar lokacin yana hannunta aka sake rubuta wani tun daga nan ba a sake rubutawa ba har yau shine wanda yake hannun yana da kira'o'i daban-daban waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta su kuma karatun alkur'ani yana da lada an sauƙaƙe haddasa ga kowa sai wanda bai sa niyya ba kuma fahimtar alkur'ani yana ƙare imani alkur'ani yana magani a gangan jiki alkur'ani yana magani a ruhi sannan duk wanda yake karanta alkur'ani Allah yana tsare shi da sharrin dan adam da aljanni wannan littafin ba iya kai sallah bane kawai sai kai imani da waɗannan littattafan da Allah ya saukar wannan bayyana da annabawan Allah Allah ya aiko annabi da manzanni a ƙarni daban-daban a al'umma daban-daban. Idan muna maganar manzanni wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tajtanibu tagu. To akwai annabawan da Allah ya aiko wanda ba a ba su daman tabligin risala ba. Su sun tsaya annabawa ne ba a ce su gaya wa kowa komi ba. Allah ya tsarkake su a matsayin bayin Allah har sun koma ga Allah. Waɗanda kuma suka zamanto manzanni to su kuma sun isar da saƙo amma cikamakon annabawa kuma shugaban manzanni wanda bayansa ba wani annabi bayansa ba wani manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe kamar da alqur'ani Allah ya gaya mana yanzu duk wanda ya zo ya ce maka akwai wani annabi bayan annabi Muhammad ƙarya yake yi in kuma wani ya zo ya kawo wata shari'a wanda ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙara ko ya rage to ƙaunarka da girmamawarka ga manzon Allah zai sa ba za ka karba abin da ya faɗa ba tun rigimar da ake da yan bidiya akan sun ƙara ne sai a ce ba a yadda ba ta ce ah alherin dan ka ƙara shi to waye ka ƙara Allah bai aiko ka a ƙara ba Allah baya kuskure Allah baya mantuwa, Allah ba tuntuɓe a lamarinsa, da Allah yana son wannan ƙarin da kai da an gaya wa annabi ya ƙara mana. Tun da manzon Allah bai ƙara ba, mu tsaya inda aka ce mu tsaya shine biyayya. Mu bi wanda aka ce mu bi, kar mu wuce masa gona da iri ita ce ƙauna. Ba shi da bin manzon Allah ba? To wannan biyina imani da annabawan nan gamgam kuma a Alƙur'ani Allah ya ce mu musulmai kada ɗayanmu ya ƙaryata waɗansu daga annabawan da suka zo kafin zuwan manzon Allah. Domin Yahudu sun yarda da annabi Musa, Nasara sun yarda da annabi Isa, amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka yi. Wa ma umiru illa li abdullah mukhlisin lahu din huna fa aqimu salako sai suka yi. Mu kuma sai aka ce mana amanar rasul ba wanda lamma rabbi wal wud kullun amana billahi وملائكته وكتبه ومي ورسله لا نفرق بين أحد ورسله mu dukkan mu mun yadda da su in suna magana annabi Musa namu ne ai annabi Musa shi yake yin azumi ranar mi Ashura ran goma ga wata ran da aka tserar da shi daga teku da manzo Allah sai ya ce ai mu muka fi su kusaci da annabi Musa mu ma za mu yi wannan azumin sai ce ni idan shekara ta zagayo zan ƙara na karama zan yi azumin ranar tasu'a shine Allah bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba aka sunnantar da shi tara da goma ga watan Muharram za a yi azumi an gane to haka annabi Isa mu mun yi imani da shi zaka dukkan annabawa ba wanda zaka jefar idan ka jefar da guda ɗaya ka jefar da imani ka domin Qur'ani ya ce kai kaki annabi ya ce kai kaki idan ka tattara ka rike su to imanin ka yafi nasu duk alfaharin da suke da annabi Musa mun fi su kusaci da shi ina fata an gane wanda biyu na sai watal mal sai Allah kuma ya gaya mana cewa kuma yana daga cikin addini dukiyar da Allah ya baka yana son ka ne baka da Allah baya son ka da dukiya zai barka baka da shi kowa da iya rabonsa kada mu yi gaggawa kada mu yi sakaci ba za ka wuce rabonka ba dan sauri kuma sai ba zai sa ka hana rabonka ba da karka aukawa haramu shi rabo kamar inuwa ne ya san inda mai shi yake kun ga inuwan nan da inda ka shiga ba tana binka ba to haka rabonka yake binka kada ma ka saci kayan kowa in rabonka ne wannan abin sai ka mallake shi amma in ka je kai sata za ka mallaki abin amma rabonka ne to ga alhakin sata ga kuma rabonka ya zo maka kuma da ka bari da zai zo maka amma ni ba a kwantawa a miki a jira rabo domin baka yi aure ba za ka aihu ka ce kai azumin nan bane ina so na aihu kuma baka da ko budurwa yana yiwa ba a yi sai ka tashi ka tsaya sai ka tashi ka tsaya in ka kwanta a ɗaki ka ce Allah so komin da abinci da shi baka da wannan baiwar baka da wannan mu'jiza sai ka zauna yunwa ya kashe ka da ka shi tashi a tsayin sababi ne to a garin sababi karka bi sababin da bai halalta ba to shi dukiyarka idan Allah ya baka na ne wurin mu'atal mal ka ba da dukiyarka ala hubbi ko eh ala hubbi zul qurba wato ka ba da dukiyarka a cikin san ranka ta fannin taimakawa a zul qurba a makusantanka ita sadaka farko tana farawa ne da makusanta idan kana da dukiyar zakka za ka iya bawa makusantanka amma su makusantanka idan misali ɗa zai iya bawa ubansa amma uban yana ci da ɗansa ba zai ba shi ba an gani mace kai za ta iya bawa mijinta amma miji ba zai ba matarsa zakka ba ka gama noman ka ce kai zakkar ka na matar ka ne a'a amma ita in ta yi noma kai ba za ka iya ba ta biya kuɗi aka yi mata noma ko za ta iya da ƙarfin ta kai ba za ka iya ban ta ba ta zakka ya halatta eh makusanci ake fara bawa wato a ƙare za ka da duk wanda suke yan uwanka na zumunta suna da haƙƙi a kanka in ka kula su Allah zai kula ka idan ka ga kana samun duniya sirrin wataƙila abinda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya wani sahabi yace ya rasulullahi ga dan uwana ne ya ki zuwa kasuwa kawai ya miƙe kafa mu sai dai mu je mu yi sana'a ko mu kwadago ko mu sha wuya mu zo mu nemo mu ciyar da shi kowane lokaci yana nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaure sai maza Allah ya ce to ka sani ko saboda shi Allah yake baka abin da kake samu akwai dan uwan da idan ka kula shi sai Allah ya kula ka idan ka bar shi sai mi sai Allah ya barka naka in kana da shi ba ruwanka in ka bashi ba wa kowa ma na bashi ya sayar na bashi ya bata ƙara bashi me yasa Allah ne ya ce ka bashi babu laifi ka masa nasiha ka masa gyara idan akwai almubazzaranci da barna a ciki idan kaga ka hana shi da yan sabo yake yi ka ce in dai na bashi kuɗi giya zai sha in dai na bashi kuɗi caca zai yi da shi in na bashi kuɗi zina zai yi da shi za ka bashi ya je ya yi to amma zul qurba ƴan uwa makusanta to kada a guji juna in ji Allah kaga wato ba sallah bane kawai ibada taimaka wa ƴan uwa a cikin san rai da dukiyar da Allah ya baka ita ma ibada ce mun gane sabon wani ya kama sai marayu shi maraya kowa zai iya zama in Allah ya tsallakar da kai baka zama maraya ba to zaka iya barin marayu Muhammadu Muktar Shafi ya ce idan ka shigo gida sai ɗanka ya gudu ya zo ya kama ka sai ka rungume shi to ka tuna ranan da wanda ubansa ya mutu in ya gudo shi gurma zai je tausayin marayu ibada ce idan ka samu armala uwar marayu ka ciyar da ita da safe za a baka lada kaman ka wuni kana ibada in ka ciyar da ita da daddare kana da lada kaman ka kwana kana ibada idan ka ga maraya ka faranta masa rai ka shafa masa kansa to kana da ladan faranta ran da kai wa maraya idan baka jin tausayin marayu baka jin tausayin 'ya'yanka 'yan ƙanana idan zuciyarka ta bushe in ji manzo Allah ya ce karka zargi kowa sai kanka za ka daina jin tausayi gaba ɗaya zuciyarka za ta bushe banda abun duniya da kanka ba abin da za ka so sannan baiwa marayu abinci da tufatar da su da kula da su yana sauƙaƙa fushin ubangiji akan al'umma ana iya fitowa za a yi roƙon ruwa a yi sadaka isasshiya ga marayu a roƙa kuma Allah ya ba da ruwa to su waɗannan marayu suna da haƙƙi a kanmu ya kamata a ce a nan kowa na da marayin da yake biya wa makaranta ko da kwaya ɗaya tana da yaya uku eh to hudu ne waye na hudu wani maraya ne ba wanda ya sani ka dauke shi firamare sakandare tunda ba shine babbar sana'ar zamani ba ka biya masa makaranta a'a ga wani maraya an gonku baya zuwa islamiya shi kadai ka dauki kudin satinsa ko kudin wata da iya uniform ɗinsa kana bashi ko ka sa masa abinci a gidanka ko ka dinga masa tufafi idan an zo sallar azumi ko sallar layya ko ka yanka wani rago ka raba naman zuwa ga marayu wannan abin yana sa Allah ya yi wa rayuwarka albarka kuma Allah ya zai saka maka ai maka ranko ran da ƴaƴanka suka zama marayu Allah zai kula su babu yadda zai Allah ba zai wulakantar da bayanka ba daka Allah ya kira marayu ya san da su yana son a taimake su Allah ya ce wal yatama yana daga cikin addini ciyar da maraya tufatar da maraya, ilmantar da maraya, baiwa maraya magani idan ba shi da lafiya, shiga matsalarsa idan ya shiga damuwa, ka warware masa halin da yake ciki mace ko namiji yana daga cikin alheri. Kada ku auri mata, wanda ba su da uwa ba su da uba ku ta walakanta su. In ta fita ma ba ta da gurin zama, ba ta da abin da za ta ci, ba yadda za ta yi rayuwa, shi kenan walakancinta ya kare a kanta. Tabbas a duniya Allah zai saka mata, a lahira Allah zai saka mata. ina fata an gane bayan wallata masu ne wani masakin da kuma miskinai ba miskinai masu dingishi ba ba marasa ido ba a'a waɗanda Allah bai musu dukiya ba idan mutum ya buga ya buga ya buga abin da zai ci ma kullum sai ya fito wannan miskini ne in za ka iya da ka gan shi ka wutar da shi ba Allah ne ya ƙi shi ba haka Allah ya bar shi da jarrabawarsa Allah ya san da shi yana son sa sai yace in ka samu kai da yake so ya baka kai ma ka bashi ba Allah yana son ka ya baka ba to shi ma Allah yana son sa yace ka bashi me a ciki dan ka ba wanda Allah yake so ai kullum al yadul uliya khairun min min yadus sufla ai hannu mai bayarwa ya fi hannu mai karba idan ne Allah ya sa ka bayarwa ne ai ya kuma a ce kai mai karba ne akwai dan uwa da Khadija binti Khuwailid shi kadai ne aka haifa a cikin ɗakin Kaaba ba a cikin masallacin mu ba wannan ƙwaryar gini a cikin aka haife shi wannan bakin ginin a cikin mahaifiyarsa ta shiga ta haife shi to tun zamanin jahiliya yake to shi ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai tun kafin ya musulunta da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana dawowa da aka ware aka ce ba zai shigo gari ba kar a sayar musu kaya kar a yi musu magana a ƙaurace musu duk wannan ƙauracewa mutane da in yi musu magana da in sayar musu kaya al'ada ce ta zamanin jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kunci tare da sahabbai mata da yara suna ta kuka suna cikin damuwa an rasa abinci in kai mutum magana ba zai maka ba in zaka sai kaya a gunsa ba zai sayar maka ba in ya ganka tsaye sai ya gudu ya barka to shi sai ya tattara kayan abinci sai ya aika musu yana da ƙarfi da ikon da ba bai iya far masa dan mai arziki ne amma mai musulunta ba har sai da aka yi hijira aka dawo makka ranar da aka yi hijira ana ja alhaƙo da haƙal baƙul inda baƙul ya kana zuruka da nan yi musulunta shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk sadaka da kyautar da yayi kafin ya musulunta yanzu an tattara masa ita ta zama lada za a ƙara masa a cikin abin da yayi bayan ya shiga musulunci to shi abin da zan ɗauka cikin tarihinsa na kawo mana shi Allah ya ba shi dukiya kuma ya hore masa yalwatacciyar zuciya ta kyauta da bayarwa. Duk mai yalwatacciyar zuciya in ya tashi baya bada kaɗan. Tsaya kana auna wa mutane rabin tiya, rabin tiya, rabin tiya, to sun yi da shi. Rabin tiyan naka dama ya fi ƙarfinsa. Ka ba shi abincin za ka ba shi, in kuɗi ne ka ba shi. Duk abin da ka tashi bayarwa bayar kawai Allah zai mayar maka. To shi idan ya wayi gari ya kai dare ba wanda ya zo ya nemi abu abunsa yana daga hannu ce ya ubangiji ka yafe yaumi ne ba wanda ya zo nema wajena. Shi ga mumini karfin imaninsa da wadatar zuciyarsa da yalwar kirjinsa so ake dinga jin gwanda ya bayar akan a bashi. Duk mutumin da gaga komi yana so, komi in yi jin motsi zai juya, ko yana ganin asibitin ana ungo sai ya waiga, ba shi da karfin zuciya. irin wannan ko yawon za a tofar in yana da wani yace to mun ko zan yi amfani da shi eh zuciyar ta riga ta mutu komai yana so Allah ya sauƙaƙe ba a son mutum ya zama haka ba a so wani mutuwar zuciya ce ƙarshe kanta zuciyarka ta riya ma kawai in samu bayar bayarwan ko ba kaɗan ba na'am sai ni lokaci yayi la ilaha sauran minti nawa to bari mu karasa ga mun sauran wabin sabiri da ma'abocin tafarki wanda yake kan hanya idan mutum yana bulaguro sai guzurinsa ya kare to kun same shi ko taimake shi ko ga mutum a daji ya galabaita ko mai bulaguro rashin lafiya yana da haƙƙi a kan yanzu akwai adadin ɗan bin masallacai na fito daga gari kaza zan yi kaza ba ruwanka kawai ka miƙa masa inda gaske ne ma shi ya sani in ba da gaske ba ne shi jawo kansa ba shi kenan ba ai ko ya ki ko ya so dama shi matafi ne zuwa lahira to ba shi ne lahira ya faɗa eh ba sai shi ibnu sabil wani to ai yana hanya ko to in yaje zai faɗa eh ba hantara ba komi ibnu sabil sai ni wasa'ili ne da masu tambaya cewa ne ne masu tambaya ya halatta kai roko akan abu na daya idan aka rubuta maka fansan bauta ya halatta kai roko in ka kasa biya na biyu idan bashi ya gagare ka ka kasa biya sai wani ya karɓe maka bashin saboda za a wulakanta ka ya je police ya ce to ba dubu ɗari biyar ake bin sa wata ta dawo kaina ko ba ka da ita ba karfin hali ne to ya halatta ka je ka roƙa ka bayar bayan wannan wanda talauci ya masa kanta har mutane suka ce wani ga talauci amma baya roƙo to ya halatta su ce wani da Allah ku ba wani amma banda wannan bai halatta ba wani dan wani jikan wannan haramun ne duk wanda ya ba wa maroƙi kuɗin sanar alkiyama wallahi sai ya faɗi yadda ya batar ku daina ma ana muku wani kiɗa da bushe-bushe kuna wani ba da kuɗi wallahi haramun ne wannan ya da barna ne bibi bibi bibi bibi ana yi za a gamu da Allah ranar alkiyama wallahi bai halalta ba hanyar Allah ta gaske ce ba wasa a tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya haramta haramun ne har zuwa ran tashi alkiyama ko kana so haramun ne za ka ku daina zuwa kuna wani karin kuɗi za alkiyama Allah zai ce ina ku samu wannan kuɗin al'allan noma na yi to ina tabbatar kari ne mai kiɗa ba za ka gane kuskuren ka wasu sa'ilina kuma kar mutane su dinga maula maula tana da garɗi ba ta da zaƙi shi yasa ba a iya denawa in ka ci abu mai garɗi in ka sha ruwa ma ka ƙara jin garɗi ko ita maula da ka ɗan fara ba ka iya denawa sai kira ɗan tura ɗan text a ɗan turo min da Allah na kaki to daga nan ka buɗe ƙofa wata sai ka ci a turo ma na magani wata zai ka ce yau baka ci abinci ba wata kullum roƙo haba jama'a maula ba idan ranar alkiyama muzalla sai ce masu yawon maulan nan za su zo alkiyama babu nama a fuskar su Allah baya son musulmi ya wulakanta kansa kada mumini ya tozarta kansa ya je na maula ka roƙi Allah kawai zai iya ko ba zai iya ba yana da abun bayarwa ko ba shi da shi to kai da kake da Allah ina ruwanka da bawan Allah wasa'ili na ko da masu roƙo sai ne su ma wanda suka yi roƙo na gaskiya ba su sai ce ne obin rikabi da wanda kuma aka rubuta musu fansa bawa ne a ce je kawo ka za a fanshe ka shi ma saboda lokaci da za mu ba da misalan waɗanda suka aka biya musu fansa irin su Bilal da sauran sahabbai waɗanda aka dan a tozarta su aka ce sai sun ba da kaza su samu yanci to wannan ma ka taimaka masa yana cikin addini wato wanda yake cikin matsaloli to aqamu salata sai Allah daga nan yanzu ce to kuma ku tsaya da sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka na abinda Allah ya farlanta muku idan mutum ya ki bada zakkar dukiyarsa ranar alkiyama za a mai da ita wata sakandami fatikuwa bi hajibahu wa junubuhum wa dururuhum Allah ya ce hadha ma talassum li anfusikum fadhuqu ma kuntum sai masa lalas dai ka duke nan da kake bayarwa sai ka gaba wani karfe a gasa shi da wuta a sa ma a kwiɗinka a sa ma a goshinka a sa ma a bayanka ba dai ka tada dukiya ba to gatan ta zama azaba ranar alkiyama in dai Allah ya baka yi aikin Allah da ita ka fidda haƙƙin Allah wanda zakata da bada zakka ko sai Allah ya ce ni To bayan wannan kuma ba addini ne kawai iya waɗannan ba, wa rufu da kuma da masu cikawa bai ahadin da alkawarinsu, ila ahadu idan ahadu idan suka yi alkawari, in ka yi alkawari ka cika. Innal ahada kana mas'ula, alkawari abin tambaya ne. Annabi Ismail da Allah zai masa kirari yace kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Shi mai cika alkawari ne. In an sa lokaci ka cika, in ka yi magana ka cika, in za ka biya bashi ka cika, in an yi alkawarin aure da kai ka cika, duk wanda bai cika alkawari ba dan alkiyama Allah zai tambaye shi dalili kuma in ya bayar ba za a karbi uzurinsa ba idan uzurinsa bai kai a karba ba sai me eh wasabirina da masu yin hakuri bilmi bil ba'sa'i wato shiddatul faqr masu yin hakuri ga bar talauci kar talauci ya saka sata dan kana talauci sai ka dinga kama akuyar anguwa ba zai yi ba ko kana talauci kana dauke kudin matarka in ta yi sana'a ko kana talauci ka sace kudin babanka a'a haƙuri da talauci kada talauci ya sa ka wulakanta addininka ko talauci ya sa ko addininka ƙi ka ƙi sallah ka ƙi komai ka ci an kula ka ka shiga cikin cutar damuwa wai dan kana talauci a ranan da akwai Allah ne ya bayar ranan da babu Allah ne ya karba la Allah arzikin zai sa ka tozarta wani sai Allah ya hana ka waɗansu halinsu Allah ya kalla ya hana su arziki dan a zauna da su lafiya wallahi wani yana da kuɗi ba za a zauna da shi lafiya ba harara kawai an gwarta ishe da tsawa da hantara da hayaniya wai shi an bashi da an kwace kuma sai dawo lakwas ba ya kudi da talauci in ji Allah shi ma yana daga cikin addini wannan ra'i da kuma jinya kada jinya ta sa ka zuwa gurin boka kada jinya ta sa ka auka cikin haramun ku gane game da magani ba a taran fitsari a wanke kashi a ce an yi tsarki Allah bai sanya abin da ya haramta mana cikin maganin jinyayyakin mu ba kada wani dan yana jinya ya dauka zai yi magani da haramun halal ita ce halal haram ita ce haram in Allah ya yi maka jinya yana daga cikin hanyar da za ka samu ladan jinya haƙuri da mai da al'amarin zuwa ga Allah kuma ka roƙe shi waraka wahin albas ko da kuma yayin da ake yakin kada addini kar ka gudu ka buya a fito za a yi wani abu na addini ka gudu ka buya bai halarta ba wannan ma yana cikin addini kar ku ɗauka iya sallah ne a'a kada addini ma duk inda aka zaburo za a yi wani abu addini kar ka ci a ba ruwanka sai an ganka da safu-safu da ihu da hayaniya to an zo siyasa ku shiga mota ku ta zagawa amma motar wa'azi ma kana jin kunyar shiga kada ka ka ɗauka cewa fita ayyakin Allah wani abu ne mai wahala a ku je kitali fi sabilillahi Allah ya ce waɗannan abubuwan da muka kirga ulaika ulaika alladhina sadaqu waɗanda suka kula da waɗannan abubuwan suna da suka kaskata wato musulunci wato suka rike musulunci su da gaske wa ula'ika humul muttaquna kuma sune masu tsoron Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure ko tuntuma harce Allah ka yafe mana Allah madaukakin sarki muna roƙon ka yau rayuwar mu albarka Allah ka datar da mu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira Allah ka datar da shugabannin mu ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancin mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ka amsa addu'o'in mu Allah ka ji kan iyayen mu ka hada mu da su aljanna kai albarka ga iyalan mu da zuriyar mu alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum